أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشهير لنا بهذا المحضر والتعطف بنظرة تأتي لنا بالزفر الحمد لله يومنا lahadi 25 ga watan ramadan hijira ta 1444 wanda ya daidai da 16 ga watan hudu miladiya ta 2023 za mu ci gaba yau zama mu na 26 kenan insha Allah za mu tashi wa kaifa idza jina min kulli ummatin bi shay أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وأصوا الرسول لو تسوي بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وأتوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kaga kenan in muka zo radda za mu zowa da kai min kulli ummatin a kai bai zashi na min kulli ummatin mai shaidin radda za mu zo kowace al'umma da mai shaida ya shahadu alaiha da zai rika shaida a kanta bi amaliha da aikinta wa huwa nabiyuwa shine annabinta wajina bika sannan mu zo da kai ya Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam ya da mutu Allah ya tabbata gare ka alaha ula shahidan kana da shaida absa wa'ancan shahidan alaha ula kana da shaida absa wa'ancan al'ummatai ko annabawa wa'ancan wanda su shaida akan al'ummatan su idza jaa yawmul qiyamati yusha'u bi nuhin alaihi salatu wassalam ran tashin kiyama yazo za a zo da annabi nuhu ya da mutu Allah ya tabbata gare shi huwa abul anbiya shine farko annabawa فيقال له سي أتي مشي هل بل هل بلغك جبريل ما ما ما ما أرسل ما أرسل ما أرسلت به إليك ما أرسلت به إليك شو ملائكة جبريل يا إسمك da saƙon da na aike shi da shi zuwa gare ka ya ƙulu na'am sai ce eh na'am balagani ballagani jibrilu malaika jibril ya isa min wa anta wa anta hal ballagta li qaumik ta tambaye shi to kuma kai ka isan ma mutanenka ya kulu na'am ballagtu da qaumi sai ce ni ma na isan ma mutane na yunada ummat yunada ummatu nuhi sai a kira al'umma annabi nuhu hal ballagakum nuhun shin annabi nuhu ya isa muku da sako na ya kulu na sai ce ma ja'ana min bashirin wala nazir mu ai ba wani mai mai albishir da aljanna da ya zo mana babu wani mai gargadi da wuta da ya zo mana ba wani mai gargadi ne mai bada albishir ko mai gargadi da ya zo mana fa yaqul Allah tabaraka ta'ala sai Allah tabaraka ta'ala ya ce man ya shahadu laka ya nuh wa ke maka shaida wa zai maka shaida ya kai nuhu annaka ballakta cewa kai ka isar da wani sakon ya kulu sai ce ummatu muhammadin sallallahu alaihi wasallam al'umma annabi muhammadu siya da amince Allah ya tabbata a gare shi وتشهد أمة محمد أن الله أنزل في القرآن إنا أرسلنا نوحا إلى قومه إلى آخر السورة sai al'umma su shaida sai al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shaida cewa Allah ya saukar a cikin alqur'ani sura sukutu mai bayani mai cewa inna arsalna nuha ila qaumi ai mu ne muka aiko annabi nuhu zuwa mutanansa ila akhir sura har zuwa karshen sura fa shahidu bi anna nuhan qad ballagahum kafaru sai al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam su shaida cewa annabi nuhu ya isar da sakon shi su al'umman nashi su ne suka kafirce فيشهد الرسول صلى الله عليه وسلم أن أمته وسط sai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ma al'umma tasa shaida cewa ita al'umma ce fiyayya udulun adilai ne khiyarun zababu ne tuqbalu shahadatuhum ana karban shaidar su summa kazalika ila akhir al-umam sannan ayi ta yin haka har ya zuwa karshen al'ummatai fa yujawu bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam shahidan alaina nahnu sai a zo da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam yana mai shaida a gare mu mu kana rasul sallallahu alaihi wasallam jalisan manzo Allah sallallahu alaihi ya kasance yana yana zaune fa nazala alaihi jibrilu sai malaika jibril da ya sabko zuwa gare shi wa kana yace mishi inna Allah ya amurka an an tusmi alqur'ana an tasma alqur'ana min min ubay bin kaf Allah yana umarta ka da saurari alqur'ani daga ubay dan kaf fa arsala rasulullahi sallallahu ila ubay ila ubay sai annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi ya aika zuwa wajen ubay yana kiransa kala wuce ya ce amara ni rabbi bi an asma'a minka alquran ubangiji na ya umarce ni da in saurari in ji alqurani da gare ka kala hu sammani bismi yace kuma Allah ya ya ambace ni da sunana wa baka sai yayi yayi kuka farhan saboda tsawo farin ciki fasaha fasara ya qara'u min awwal suratul nisa ta balaga huna sai ya fara karanta tun farkon sura wannan sura ta suratul nisa har sai da ka wannan wurin wanda ke cewa wajina min kulli ummatin bi shahidin wajina bika fa kaifa idza jina min kulli ummatin bi shahidin wajina bika la wala shahida fa fadat aina rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai idaniyan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idanun manzo Allah sallallahu suka zubda hawaye wa qala lahu hasbuka yace yace mai ya ishe ka ya ishe ka hasbuka hasbuka wannan kenan ya zo a cikin kamar da mai tahqiqi ke cewa wata riwaya kuma عن انس بن مالك رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لابي ان الله امرني ان اقرا عليك da Anas dan Malik da da tabbata gare shi yace Annabi sa da masa Allah tabbata gare shi wata rana yace mu Ubay bin Ka'ab Allah ya umarce ni da in karanta maka lam yakun lazina kafaru min hadhihi kitabi wannan sura kala sai Ubay bin Ka'ab yace wa sammani kuma ya ambaci sunana kala mai yace mai iyaka ne fa baka sai kuka haka nan a wata riwaya kuma kamar da zo cikin sahih Bukhari ana abdullahi bin mas'ud kala abdullahi mas'ud yace kala di kala di annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya da mutum Allah tabbata gare shi yace mini ya kara alayya karanta mini alqur'ani qultu abdullahi bin mas'ud sai yace ni sai nace a qara'u alayka wa alayka unzil dan zan karanta maka alqur'ani kuma kai kuma kai ne aka sabka mara alqur'ani kai da kai a gare ka ya sabka kala sai yace fa inni uhibbu an asma'ahu min ghairi ni ina so in ji shi daga wani na fa qara'tu alayhi suratul nisa abdullahi nasu yace sai na karanta mai suratul nisa hatta balagtu hasir na kai inda Allah tabaraka ta'ala ke cewa fa kayfa idza jina min kulli ummatin bi shahidin wa jina bika ala haula shahida qala sai manzo Allah sallallahu alaihi amsik da kami ya isa ka fa idza aynahu tazrifani sai ga ina nan manzo Allah sallallahu alaihi suna zura wani wannan shi ma ya inganta a dufina abu yazid al-bastami waliyan nan abu yazid al-bastami an binne shi fa ja al-malakani sai malaiku guda biyu masu tambaya suka zo mashi qala lahu sai suka ce mai wa man rabbuka kuma wane ne ubangijinka qala sai ce la tasalani salahu yace a kar ku tambaye ni ku je ku tambaye shi shi ubangijin huwa ku tambaye shi shi in qultu inni abduhu wa lam yaqbal la fa'ida fi hadha in nace ni bawan shi ne bai karba ba to babu amfani cikin wannan salahu in qala inni inni ana abduhu fa zalika ku tambaye shi shi Allah in ya ce ni bawan shi ne to wannan ne wa illa in ko ba haka ba la fa'ida ta fi kalami babu fa'ida cikin magana ta ni yawma izin yawma izin ya wadda lazina kafaru a sauran sura wannan rana ce yawmul maji ranar zuwa a ya wajen da zina kafaru wanda suka kafirai za su yi gurin wasawar rasula kuma wanda suka saba wa manzo sallallahu alaihi wasallam lau ta sawa bihim al-ardu da dai kasa za ta daidaicewa da za ta daidaicewa da su ya tamannauna bi an yakunu turaban za su yi gurin su zama kasa li izamil hauli saboda girman tsoro da abin da suke gani na tsoro kama fi ayatul ukhra kamar da zuwa cikin wata aya ta ta daban mai cewa wa yaqulu lil kafiru ya laitani kuntu turaba kafiri nan zai rika cewa ya kai ta kai suna ina ma a ce na zama turbaya yatamanna kufaru an tatasawwa bihim al-ard kafirai za su rika gurin ƙasa ta daidaice da su su ma su zama ƙasa wa yakunu turaba su kasance turbaya wala yaktumuna la hadisa anan nan ba sa koye ma Allah wani zance mimma alimu na mimma amiru daga abin da suka aikata fi waqti fi waqtin fi waqtin akhara yaktumunahu a wani lokaci na daban za su ri kokarin su boye ma Allah ya kulu sai suka ce wallahi rabb wallahi wallahi rabbana ma kunna mushrikin ya muna rantsuwa da Allah wallahi ya ubangiji mu ma kunna mushrikina ba mu kasance masu yin shirka ba masu hada bauta bautanka da wani ba su ko mushrikan ne sai su rika da haka a wani wuri idan suka fara hidan wannan tun da farko fa katamallahu ala afwahihim Allah sai ya na'am wala yaktumuna Allah hadisa yawa na'am ma baina hatin ayatin a tsakanin wannan ayan guda biyu da mai cewa wala yaktumuna hadisa da kuma rabbana ma rabbana ma kunna mushrike wallahi rabbina ma kunna mushrike ma baina hatin ayatin abin da ke tsakanin wannan ayoyin guda biyu wallahi rabbina ma kunna mushrike haza katam wannan koyo ne wa huna qala wala taktubuna wala yaktubuna la hadisa a nan wurin cikin wannan sura ta suratul nisa ya ce ran nan ba za su boye ma Allah wani zance ba da annahum hawalu likitmana saboda sun yi kokarin boyen ne da farko wallahi rabbina ma kunna mushrikina suna rantsuwa wallahi muna rantsuwa da Allah ubangijinmu ba mu kasance ba mu kasance masu shirka ba fa kata wallahi ala fuwayim da suka har wannan sai Allah ya toshe ya rihe bakunansu bakunan masu ƙarya fa takallamat al-aba'u kullan sai gaban su suka rika magana baki daya natakat kullu jarihatin bima amilat ko ta gaba ta rika furci da abin da ta aikata falam yaktumu shay'an a lokacin nan ne ba za su iya boye komai ba ya yi wallazi namu
يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكاري حتى تغتسلوا حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضي أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوبا إلا آبري سبيلنا لا تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا يا أيها الذين آمنوا يا أخوانا كبار قسيا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى هيا زوا الآية زوا كرشان آية الآية الثالثة وأنا إتشي aya ta uku min ayatul khamri daga ayoyi wanda suka sabka bisa kan zancen giya lamma nazalat ya ayyuhal ya yas'alunaka anil khamri wal maisir da wannan aya ta sabka cikin suratul baqara kenan mai cewa suna tambayar ka bayani bisa kan giya da caca kul fi ma ismun kabiru wa manafi'un nas ka faɗa musu cikin su akwai a laifi mai girma kuma akwai amfani ga mutane amfanin kama ga mutane shariba ba'adun wa taraka ba'adun sai sashe suka sha sashe kuma ya bar sha suka ya bari fa fa amila abdurrahman bin auf walimatan sai abdurrahman dan auf yayi wata walima ya tsara walima wastahdara kubara as-sahaba sai ya nemi halartarwa manya-manya daga cikin sahabbai fa'akalu wa sharibu wa sharibul khamra sai suka ci kuma suka shagiya wa qaddamu sayyidana aliyan ibn abi talib li salati maghrib suka suka sanya sayyidina ali ibn abi talib ya jagora ya jagorance su musu sallan magriba fa qara suratul kafirun sai karanta kulya bi hadfil laati kullan yana mai shahi duwata la daga cikin sa baki da fa qala sai Allah tabaraka ta'ala yace ya ayyuha allazina amanu la taqrabu salata wa antum sukara ya ku wanda ku ba da gaskiya kar ku kusanci sallah ma'ana la tusallu kan ma ku yi sallah wa antum sukara ku ko alhali kuna cikin maye mina sharabi daga shan giya hatta ta alamu ma ta kuna har sai kun sa abin da kuke cewa bi an tasu da ku wartsake da cewa ku wartsake fa qara'a rasul sallallahu alaihi wasallam hadhihi ayata sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta wannan ayan fa qala umar sai sai na umar yace allahumma bayyana lana fil khamri bayanan kafiyan ya Allah ka yi mini bayani a cikin giya bayani wanda yake a mai isarwa ila al'ana ma ta bayyana hukum har yanzu da hukuncin bai bayyana ba na shan giya wai an sha ko ba an sha ba haramun ne ko haram ba'dhum yashrabu idza arada nau sashen su sai kansu yana sha in yayi niyyar barci fille da dare wai su qabla salati subi sai ya warsake kamun sallah asuba sai salli sai sallah huwa gairu sakrana shi yana ba ma'abucin maye ba wa ba'dhum taraka mutlaqan sashen su kuma sai bar shan giyan ma baki daya hatta nazalat al-aya rabi'a har sai da aya ta hudu ta sabka min suratul ma'ida daga cikin suratul ma'ida wanda harramat al-khamar tamaman wanda ta haramta giya baki daya wala junuban hakan nan kar ku kusanci a sallan kuna ma abuta janaba bi ilajin au inzalin janaba ta ta same ku ne da ilaji da kama yadda yake a cikin hadisi wato da iltika da mai ake masu wato da saduwan yanka biyu ne ma hadisi ke cewa almaru bilbari ko izan takal shitanani yawa da haduwan yanka yau yau shi ne ma'aura biyu suka suka haɗu na nufa da fasara tana mai na kaciya ne na alam to wani bi kamar ya danganta wanda ake ma karatu in ga in kamar yara ne za a ce musu wanda ya huce wannan abu to saboda shi namijin wani bi ina bukatar ya sani ba wai sai mutum ya inzali ba ko da daidai da iya wannan yankan na na suka suka sai ya wasu bace suka rasu shikenan kawai wanka ya kan kan mutum jiya kun sai ta tambaya daga baya sai shi korin bayani ne musamman bai bayar ake bayani to shine abu ne mai amma ba haka wadanne a bar shaka nan Qur'ani ma duk shi kanshi duka junuban in yana iya bayyana bayyana to junuban in dai janaba ta samu mutum da da ne da wato ta dalilin haduwa tun nan alama aurata ko ko da ni inzali ta kowane hali illa abiri sabilin sai in mai hucewa ne la taqrabu salata kar ku kusanci sallah wa antum junubun kuna halaku kuna da janaba illa mujtazina sai in kun kasance masu shudewa ne musafirina kuna cikin halin tahiya hatta ta tasiruwa sai kun yi wanka walakum an tusallu to yanzu kun samu ku yi sallah idan tasaltu in kuka yi wanka amma kabar liktisali gabanin wanka fannayu an qurbani mawazi salati abinda ake ni nan da kusancin wannan aka ce kar ku kusanci sallah kar ku kusanci wuraren sallah inda ake sallah ai ana niyyar masajid a masajid masallataya illa uburuha min ghairi maqsid sai in wucewa ce za ku je masallacin ba zama za ku yi ba in dai kuna da janaba idan kana shakhsu junuban in mutum ya kasance yana da janaba la yadkhulu al masjida ba ya shiga masallaci hatta masjida baiti kai hatta da wurin ibada na gidan shi in ka kebance wurin ibada na gidanka ko da basu kan abin sallar ka ne tafin ka ko abin da kake sallah saman shi in akwai janaba ba a zamunawa akai mutum yana cikin yana da janaba yawa hatta mas hatta masjid baitihi musallahu ana ne wurin sallarsa la yamkusu fi mutum bai zama a cikin shi illa illa ajira sabilin sai mai hucewa ne kawai fakat wa in kuntum marda in kun kasance hakan nan marasa lahiya maradan yadurru ulma cuta wadda taba ruwa yake cuta ta yake yake karata yake yake yake cuta yake yake kara cutar aw ala safarin koko mutum ya kasance ko kun kasance a bisa halin balaguro aw musafiri ne ko kun kasance masu balaguro wa antum junubun ku ko alali kuna da janaba aw muhdisuna ko ko kun yi hadasi abinda ake ce ma kari bawali ko ga'idi hakan ne abinda ke kare Allah kai tsaye aw ja'a hadumikum yana ga'idi ko ko ɗayan ku ya zo miya laga'idi daga alga'idi asali huwa al-makan al-mu'addu li qada'il hajj shine wuri wanda ake ta sanin shi dan biyan bukata shi ake cewa gayati asali mutane da ke laraba kamar irin rayuwa ce ta kauye ana tafiya bayan gari ne ba wai mutane ban ɗakai suke da gidansu ba a daji ake tafiya to dajin ana neman wuri wanda ya dace a yi biyan bukata cikin shine wuri wanda ke da kwari ba wanda za a hanjanka ba haka to shine wuri wanda ake ce wanda mai kwari shi ake ce maka'id to kuma sai kai ya kai yanzu bayan garma shi ake kira da ga'ita daga baya aula masu nisa'a ko ko kuka shayi mata ma'ana jama'atu muhunna kuka tara da su falam tajidu ma'an duka wannan halin ya same ku sai ba ku samu ruwa ba ta saba haruna bihi lissala wanda za ku yi tsarki da shi domin sallah ba da talabi amma bayan nema kun nema ruwan kun rasa wata taftishi da bincike dai wa huwa rajiun ila ma adal amarda amma wannan duka ya komawa ne yake tun daga abin da yake bayan mardakin tun da kuka ce ya yi lazina mu na takar su ta su kara ta taluma ta gwamna jimai na abin sabi da ta tun su wani kuntu marda to abinda daga wannan abinda zai biyo baya banda banda banda wannan shi shi koko daga daga wannan shi tara shi ila ma adama ma adama yana koma zuwa abinda ya wani shi mardakin wannan wayan kuntu marda kenan kun kasance akan balaguro ne aw ala safarin kenan aw ja'a dun kun mina gadi koko wani zo daga bayan wajen biyan bukata aw lamun sun nisa koko kun tara ni da mata falam ta jidu ma duk in baku samu ruwa ba me za ku shine in kun nemi ruwan baku samu ba to fa tayammamu sa'idan uqsudu ba'da dukhulil waqti sa'idan tayyiban kun kun yi wuri bigire wanda yake tsarkakakke uqsudu amma suka ce aka ce ba da dukhulul lokaci bayan shigowar lokaci ita tayyama ba a yin ta a tsaya ana jira lokaci yayi a a bayan lokacin sallar ya shigo sai ku je ku ne ko da wanda da an yi tayyama sai sallah a sa'idan tayyiban bigire wanda yake mai tsarki turaban ana ne turbaya bahiran tsarkake fadribu bihi darbatain ku buge shi bugo biyu irin wanda ake yi na tayyama bugon harko a shayi huska na biyu a wanke a shayi a hannaye famsahu bi wujuhikum wa aydikum ku shayi husakenku wa aydikum da hannayenku ma almifaqani tare da gwiwa hannu inna allaha kana afuwan ghafura lalle Allah ya kasance mai yawan afuwa ne mai yawan gafara hadhihi aya nazalat fi tayammum wannan aya ta sauka ne a cikin zancen tayammuma idza kana al-insanu laysa indahu ma'un in mutum ya kasance baya da ruwa aw marida maradan ko ko yayi wata shirin cuta rashin lafiya wadda ajaza an istimal limai ya kasa anwani aiki da ruwa dalilin wannan cutar ko ko kafa min ziyadati maradin ko yi tsoron karuwan ciwon in ya yi amfani da ruwa ciwon nashi zai karu aw hudusi ko ko ciwon ne ma zai faru in ya amfani da ruwa kamar wanda ke jin kana jin zazzabi amma kana ji da ka taɓa ruwa nan zazzabin zai zai zo ma baki da to wannan kenan au ta'akur bur'in koko in ya taba ruwa zai sanyawa warkewar za ta jinkirta ciwon ciwon shi ya koro yana warke amma aka taba mai aka ruwa to ko zai ja baya to shi ma wannan ya samu ya taimaka kama qalu fuqa kamar ne kamar ne faki hai suka ce falahu an ya taimama ya samu ya taimama wawa an ya tsira sa'idan tayyiban shine mutun ya nuhaci bigire wuri wanda yake tsarkakakke wasa'idu tayyibu bigire tsarkakakke inda shafi'i a wurin imam shafi'i ma yambutu ma yumbitun nabata shine abin da ke tsiriyantar da tsirrai abinda wuri mai wanda zai iya aka shirka shuka shuka za ta tawa akhadahu min qawli wal baladu tayyib yakhruju nabatu bi izni rabbi ya dauko wannan ne shi ma asali daga aya mai cewa wal baladu tayyibu yakhruju nabatu bi izni rabbi yakhruju nabatu bi izni rabbi ƙasa wadda take mai tsarki tsirranta suna fita da izinin ubangiji ko yi ko suna fita ne da izini da izinin rabi da izinin da izinin ubangiji shi kenan ƙasa mai tsarki ita ce wadda take tsiryantar da tsirrai in ko kowa abin shirka ne aka aka sanya ciki saboda haka sai ce to ki kenan sa'ida tsayiban tunda aka ce can a fata yau mun sa'idan tsayiban yace to irin wannan ne ake ni kawai a wasairu dalil inda malik amma bigire tsarkake a wurin imam malik kullu ma zahara ala wajhi al shine duk abin da ya bayyana akan huskan kasa min ajza'il ardi daga yankunan kasan min turabin na kasa ne turbaya ne aw sabakatin ko kanwa aw hajarin ko dutse da abin da yake asalin shi ne na kasan ne din da abin da asalin shi kasa ne daga yankunan kasa ne saman kasa to kawai za a za a shawo shi ayi ayi taimako
نعم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشتروا الضلالة يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفي بالله وليا وكفي بالله نصيرا نعم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا ألم تر الذين أوتوا نصيبا من الكتاب shin baka duba zuwa waɗanda aka ba su wani rabo hazan wani rabo min alkitabi na daga littafi wa hum yahudu suna yahudawa yashtaruna dalalata suna sayan bata bil guda da shiryan wa yuriduna an tadillu sabil kuma suna nema suna son kuma ku bace daga barin tafarki madaidaci tuqti'u dariqal haqi shine ku kuskure hanya ta gaskiya li takunu mislahum dan ku kasance kamar su kwatankwacin su wallahu a'lam bi adaikum Allah kuma shine mafi sani da makiyanku minkum daga ku kanku Allahu adra bil a'da'i minna Allah shine mafi sani daga makiya daga mu kanmu yayi mu sanin makiyan mu wa yukhbirukum bima fa yukhbirukum bihim litajtanibuhum sai Allah ya sanar da ku su dan ku kaurace musu wakafa billahi waliya Allah ya isa majibincin lamari hafizan mai kiyayewa da kun gare ku minhum daga shushi daga sharrin su makiyan nan wa kafa billahi nasira Allah ya ishi nasir mani'an wato mai karewa da kun gare ku min kaidihim daga mugun kullun su min allazina hadu
من الذين هادوا يحرفون الكلمة من مواضعه ويقولون سمعنا وأسينا وسمع غير مسمع ورائنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظر وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا نعم ومن الذين من الذين هادوا من الذين هادوا يعرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع ورائنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولما قالوا سمينا وأطعنا واسمع وزرنا لكان خيرا لكم لكان خيرا لهم أقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا من الذين هاد من الذين هادوا akwai daga cikin waɗanda suke Yahudawa ƙaumin wa'ansu mutane yi harifin kalima suke canza kalimomi na Allah allazi unzila allazi anzala Allah fi taura wanda Allah ya sauka a cikin a taura min nati Muhammad sallallahu alaihi wasallam na daga kyawawan sifofi annabi Muhammadu sai da mutum Allah tabbata a gare shi amma wadihi daga wurarensa allati wudi alha wanda aka aje su a kanta wa yaquluna kuma suna cewa lin nabi sallallahu alaihi ga annabi sallallahu alaihi wasallam samina mun ji samina kaulaka mun ji magana ka wa sai na amraka amma mun saba ma umarninka wasu ma gaira musma'in wannan na du'a'un wani addu'a ce ai la samita ma'ana baka ji ba la samita ma'ana karkashi shine wasma gaira musma'i kashi ba abin jiya zuwa ba kashi ba abin kaje kawai ana nin da ce karkashi wa yaquluna ra'ina kuma suna cewa wannan kalman suna cewa ra'ina wa qadnaha an khitabi biha a jika Allah ya hani da a yi wa manzala sallam magana zance da wannan kalma cewa ra'ina kin nan wayya kalimatu sabbin ita kalima ce ta zagi fi lugati ma cikin lugasu min ar-ru'unati allati hiya al-hamaka daga ru'una ce wanda ita ko ru'una na ana nin hamaka wawanci a layyan da yarsinati suna faɗin wannan ne layyan tahrifan dan saboda juyawa juya magana a asalin inda take karkacewa karkata magana karkacewa ne da harshen yake da harshen su da harsunan su wa ta'anan kuma da qadhan suka ce fi dini a cikin addini ta'anan fil islami wannan suka ce a cikin musulunci walawan walawan qad qalu samina wa abana da dai cewa suka yi mun ji kuma mun bi badal wa asaina maimakon suka ce mun ji mun saba wasma kuma su ce wasma kaji fakat kawai da shi suka kawai kaji amma wasma gaira musa'in to wannan bai dace ba wanzurna kuma da cewa suka yi unzurna ka dakace mu unzur ilaina ka dakace mu badala ra'ina bayan maimakon su ce ra'ina kin nan kalmar ta su wadda ta ta kumshi sakin baki lakana khairan lahum inda wannan suka inda inda haka suka ce da ya hiye musu zama alheri da ya zama alheri domin a gare su mai makalu daga abin da suka faɗa wa kuwa kuma shine mafi adalci shine mafi adalci walakin la'anahumullahu sai dai Allah ya riga ya la'ance su abadahum an rahmati Allah ya nisantar da shi da nisantar da su daga rahmashi da kufrihim dalilin kafircin su fala yu'minu illa qalila ba su ba da gaskiya sai ɗan kaɗan na'am sai ɗan kaɗan daga cikin su
يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نلمس وجوها فنردها على أدبيرها أو أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا نعم يا أيها الذين آمنوا
يا أيها الذين أوتوا الكتاب يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نتمس وجوها فنردها على أدبر أو لنعلم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا يا أيها الذين يا أيها الذين أوتوا الكتاب أنت ولا تكين القرآن كما إتكريت يا أيها الذين أوتوا الكتاب إتكريت فرائن جقر يا أيها الذين أوتوا الكتاب يا ku wanda aka ba su littafi aminu bima nazalna ku ba da gaskiya da abin da muka sabkar miyar Qur'ani na daga Al-Qur'ani musaddiqan lima ma'akum wanda yake mai gazo yana mai gaskata ga abin da ke tattare da ku min at-taurati na daga taura min qabla an natmisa wujuhan tun gabanin mushahi wa su huskoki namhu ma fiha mushahi abin da ke kanta min al-aini na daga idanu wal anfi da hanci wal hawajibi da girare a fanaruta ala adbariha sai mu maida ta a bayan bayanta sanaji alaha kal akafa'i sai mai da huskokin su koma kamar bayan kai kamar kwanya yawa kamar bayan kai lauhan wahidan kawai zama allo guda daya gaban gaban ta kuma kamar baya auna la'anahum ko ko la'ance su ma'ana namsakhum qiradatan mushahi su mu mera su burare kama la'anna ashabu su kama masakhna kamar da muka shaye a ma'abuta asibiti ma'ana kauma dawuda su ne mutanen annabi dawuda wa kana amrullahi maf'ula lamarin Allah ya riga ya kasance wato qada'uhu hukuncin Allah ya riga ya kasance maf'ula a ma'aikatawa zakara fi hadhihi ayata anna Allah tabaraka ta'ala la'ana qauma dawuda Allah ya ambata cikin wannan aya cewa Allah tabaraka ta'ala ya la'anci mutanen annabi dawuda allazina tarufi sabti wanda suka ketare iyaka ranar asabar rana sabar kama ta kaddama fi suratul bakara kamar yadda ya gabata a cikin suratul bakara hakan la'anahum hakan la'anahum dawud alayhi salatu wasalam haka yake tabbas tabbas annabi dawuda ya la'ance su tsiya da mutane tabbata gare shi lo innal ladzina kafaru min bani isra'ila la lisani dawuda wa isa ibn maryam haka mai dake cewa cikin suratul maida hakika Allah anti a wa'anda suka kafirta daga mutanen daga banu isra'ila absa harshen annabi dawuda da annabi isa dan maryam inna allaha tabaraka ta'ala ja'ala min ibadihi qauman allah tabaraka ta'ala ya sanya daga cikin bayan shi wa'ansu mutane la'anuhum kala'ani kala'ani tabaraka ta'ala la'anta su in suka tsine ma mutum kamar allah ne ya tsine ma mutum shine la'anuhum la'anta su kala'ani kamar la'anta allah ce tabaraka ta'ala wa du'a'uhum ka du'a'ihi hakan nan du'a'in su addu'an su kamar addu'an shi ce tabaraka ta'ala wa hum kulafa'u sune halifofinsa فإن داود وإيسى كلاهما دعا على قومه وعلى على قوم ولعنهم da annabi Dawud da annabi Isa kowanne kowanne daga cikin su yayi addu'a a bisa mutanen shi kuma ya musu ya la'ance su shine lu'ina allazina kafaru min bani isra'ila ala lisani Dawud da Isa mana Maryama Allah an ci wanda suka furta daga banu Isra'ila a bisa harshen annabi Dauda da annabi Isa dan Maryam ulaika allazina la'anahum ulaika ulaika allazina du'inu ala lisani Dauda wadanta naka wanda aka la'anta a bisa harshen annabi Dauda wa Isa ibn Maryam da Isa dan Maryam hum allazina qala haqu huna inna innahu la'anahum bi nafsi sune anan wurin Allah tabaraka ta'ala yace ya tsine musu ya la'ance su bi nafsihi da kanshi la'anu la'anu Dauda huwa la'anullahi tabaraka ta'ala la'anta annabi dawud yace la'anta Allah tabaraka ta'ala aw nal'anahum kama la'anna ashabu sarti ko mu la'anci su kamar da muka la'anci mutanen asabar wa kana amrullahi mafula lamar Allah ya kasance abun aiwatarwa walamma nazarat da wannan ayat ta ta sabka assalamu abdullahi bin salam abdullahi dan salam sai ya ya musulunta fakila sai aka ce kana wa'idan bi sharti ya kasance narko ne alƙawarin azaba ne amma da sharadi da sharadi falamma aslama ba'dhum urfiya yayin da sashen su ya musulunta sai aka dauke wannan alƙawarin wakila wani kawai aka ce yakunu qamsun wa maskun qabla qiyam sa'ati a a shahewa shahewan wannan kamar yadda aka ce نبي سألا ما وركون يا أيها الذين يا أيها الذين أوتوا كتابا آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن ندمس وجوها وأن شاهي هسكوكين zai kasance akwai shahewa zai zuwa ƙarshen zamani wa matakun kuma da da shahe kuma halitta ma irin amai da mutane kamar da kamar su bare shi ma irin wannan zai kasance a kabla kiyama sati gabanin tashin kiyama na'am إن الله إن الله لا يغفر أن يشرك به أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فمن يشرك بالله فقد افتري إثما عظيما إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افتري إثما عظيما إن الله لا يغفر أن يشرك به الله بايا يافوا أحد بوتان شدواني ويغفر ما دون ذلك amma yana yahe abin da ke koma bayan wannan mina zunubi na daga zunubai sababin nuzul hadhihi aya sababin sauka wannan ayan anna washiyan cewa washi katil hamza shine wanda ya shahadantar da sayyidina hamza radiyallahu anhu kataba ila rasul sallallahu alaihi wasallam ya rubuta wasiƙa zuwa manzo Allah tsaya da mutu Allah tabbata gare shi inni uridu islama yace ni ina son musulunta walakin yamna'uni ayatun min kitabillahi sai da wata aya daga cikin littafin Allah ita take hana ni wata aya ce wa cewa wallazina la yad'una ma Allah ilahan akhara sune waɗanda ba sa hada bautan Allah da wani wallazina la yad'una ma Allah wanda ba sa hada bautan Allah da ilahan akhara wani abun bauta na daban wa ana abattu da jibta wa daguta ni ko na bauta ba jibta da daguta wala wala yaktuluna nafsan allati harama Allah da kuma aya mai cewa wala yaktuluna nafsan allati harama Allah illa bil haqq da wanda ba ta kasu ne ba wanda ba ta kashe wata rai wanda Allah ya haramta a kashe ta kenan wa ana wa ana qatul hamza kuma ni ne wanda da shahadantar da sayyidina hamza wala yazununa aya ta cigaba da cewa kuma la yazununa ba ta yin zina wa fa'altu hadha kathira ni ko ce na aikata wannan su diyawa fa nazalat illa man taba wa amana amina salihan sai ta sauka mai cewa illa man taba sai wanda ya tuba wa amila salihan kuma ya aiki nagari kutiba kataba ilayhi rasul sallallahu alaihi wasallam bi hada sai manzo Allah sallallahu ya rubuta mai wasiƙa da wannan fa kala sai ce ana azamtu ala tawbati ni na yi niyya absa in yi tuban nan in tuba wala alamu amma ban yi sani ba har idza tubtu har idza tubtu a'malu amalan salihan amala shin in na tuba na yi wani aiki na gari koko ba zan yi ba walam ya tub bai tuba dai bai tuba ba dai wa nazala ta hajjil aya ce wannan aya ta sauka mai cewa inna Allah la yaghfiru an shirka bihi wa yaghfiru ma duna ma duna zalika liman yasha Allah baya ya yafewa baya gafara a hada botan shi da wani abu amma yana yayi abin da ke kuma bayan wannan mina zunubi na daga zunubai liman yasha ga wanda ya so almaghfirata gafara da hu gare shi bi an yi rukilahu aljannata da cewa Allah ya shigar da shi aljanna bila azabin ba tare da azaba ba wa man sha azaba hukumun da Allah ya azabtar da shi miyal mu'mina daga mu'minai bi zunubihi da zunubansa suma yudkhiluhu aljannata sannan Allah ya shigar da shi aljanna fa nazalat hadhihi alaya sai wannan aya ta sabaka fa arsala har rasul sallallahu alaihi wasallam ilayhi sai manzo Allah ya da mutu Allah tabbata gare ta a gare shi ya aika wannan aya zuwa gare shi fa kala fa kala sai ce kala liman sha liman ya sha Allah ya ce ga wanda yake so wala adri hal akuna mimman yasha'u am la ni ban sani ba na kasance daga cikin wanda Allah ke so koko a'a hatta nazarat har sai da aya ta sauka mai cewa qul ya ibadi allazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a ya Allah ta Allah tabaraka sana cewa ka fada musu qul ka fadi ya ibadi allazina asrafu ya ku bayina wanda kuka yi kuka zalunci kawunan ku kuka yi israfi shine kuka zalunci kawunan ku kuka israfi ala musu ala usa kawunan ku la taqna tu min rahmatillah kar ku yanke kauna daga rahama Allah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a Allah yana gafarta zunubai baki daya fa arsala ilayhi rasul sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu ya aika wannan zuwa gare shi fa aslama ba da zalika sai sai musulunta bayan wannan annasu ala aqsamin mutane kaso kaso ne ismun aslamu wa amilu amalan salihan sa wani yanki daga cikin su wani kaso sun musulunta kuma sun aiki na gari wa matu ala zalika sun mutu akan wannan fa hum min ahli janna to suna cikin mazuwa aljanna bi ijma da ijma'in al'umma wa qismun akwai wani kaso kuma wanda su asawullah tabaraka ta'ala sun saba ma Allah tabaraka ta'ala wa tabu wastaghfaru sun tuba sun yi istighfari sun nemi gafarar Allah min zunubihim daga zunubansu ulaika min ahli jannati bi ijma su ma wa'annan daga suna cikin yan aljanna da ijma'i wa qismun da wani kaso kuma asau su sun yi saba Allah wa matu qabla tawbati suka mutu gabanin tuba fa ulaika mukhtalafun fihim to wannan abin sabawa ne a cikin su wa'an suka ce su ma Allah ya ya gawo dan su suka ce a a Allah ya bari da hannun Allah da ne so musu al marji'atu marja'awa wa'an su ne masu wata aqida daga cikin wurin akidu wanda suke munharifai wanda suke masu karkacewa cikin musulmi ya kula suna cewa innal mu'mina la tadurruhu ma'asi suka ce su cewa suke ai mu'mini saba Allah bai cuta masa ya dukul jannata faqat kawai zai shiga aljanna wa in wa inna jami'al wa'id wa'idi fil qur'ani suka ce duk wani narko wani alƙawarin azaba wanda ke a cikin alƙur'ani inna ma huwa fi haqqil kuffari kawai a cikin haƙƙin kafirai ne da kafirai ake amma man amana faqat amma shi wanda ya ba da gaskiya kawai faqad bakar salima min jami'il wa'idi to shi ya kubuta da duk wani narkon azaba wanda aka yi wa qismun wani akwai wani kaso kuma ya kulu yana cewa inna man fa'ala kabiratan kharaja min islam duk wanda ya aikata wani babban zunubi ya hita daga musulunci idan man fa'ala kabiratan fa huwa min ahli nar kenan su a wajen su duk wanda ya aikata wani babban zunubi yana cikin yan huta وأهل السنة لا يخرجون مسلما من الإسلام بسبب كبيرة أما أهل السنة مزوا سنة باسا فتب دا wani musulmi daga musulunci dalilin babban zunubi da ya aikata bai zarta kaba muslimin kabiratan in musulmi ya aikata wani zunubi babba wa mata ya mutu kabla tawbati gabanin tuba fa amruhu ila Allah to lamarin sa yana ga Allah wal haqqu fi zalika ma qala wal haqqu fi zalika ma qala ahlus sunnati shehu ya ce gaskiya a cikin wannan shine abin da ahlus sunna mazuwa sunan nan suka faɗi bi dalil hadhihi aya dalilin wannan ayan na cewa inna allaha la yaghfiru an shirka bihi wa yaghfiru ma dun zalika liman yasha Allah baya yafewa a hada bauta shi da wani amma yana yayi abin da ke kuma baya wannan ga wanda su zalika ila lil mashi'ati wannan yan abin wakiltawa ne zuwa mashi'a ta Allah in sha adkhalahu aljanna in Allah ya so ya sanya mutum aljanna bila azabi ba tare azaba ba wa in sha azabahu in ku Allah ya so sai azabtar da shi summa adkhalahu aljannata ba'da ba'da muddatin sannan ya shigar da shi aljanna bayan wani dokan wani wata mudda wani lokaci kullu zalika illa Allah tabaaraka ta'ala duka wannan ya zama abin maidawa zuwa ga Allah tabaaraka ta'ala wal muslimuna allazina takabbaru kaba'ira su musulmi wanda suka aikata manyan zunubai hatta tawjabu dukhulan nara har sai da suka wajabta wa kansu shiga wuta idza dakhalun nara in suka shiga wutar laisu kal kufari fi nar su ba kamar kafirai suke ba a cikin wuta alwajhu allazi sajada sajada lillahi la yadkhulu nar abadan fuska wadda tayi sujada wa Allah ba ta shiga wuta abada minhum man yakunu qadamahu fi nar cikin su akwai wanda kawuwan shi diga digin shi kawuwan shi suke a cikin wuta wa shakhsuhu barizun anin nar amma jikin shi ya ya bayyana ya hita daga wuta wa minhum man ila rukbatihi akwai wannan wutar ta ci har ya zuwa za ta zama tana cin shi har ya zuwa gwiwoyin shi wa minhum man ila sulbihi akwai wannan wuta za ta rika cin shi har ya zuwa tsatsan shi wa minhum man ila raqabatihi akwai wannan wuta za ta rika cin shi har zuwa wuyan shi amma alwajhu allazi sajada lillahi fala tamassuhu nar amma huska kai wanda ta yi wa Allah sujada wuta ba ta shahe ta ba wa haula yawmul ladina idza uzibu ba'da yawmin aw ba'da ayyamin aw ba'da amin wayannan sune wayanda in aka azabtar da su bayan yini guda ko ko kwanuka ko ko bayan shekara au ba da awami ko ko bayan shekaru sayukhrajuna minan nari asanu za a fitar da su daga wuta wa yudkhaluna aljannata a shigar da su aljanna akhir ahlun nari khurujan minan nari karshen mai wuta daga cikin wuta ya khuruju zai hita wa yaqifu bayna yadayi Allah tabaraka ta'ala ya tsaya gaba ga zatin Allah tabaraka ta'ala fa yaqulu sai ce ya rabbi ya ubangiji izhabi ila babil janna ni akai ni ma bakin kohon aljanna wala adru minka shay'an ghayrahu ba in ka kai na bakin kowa da ba na sake tambaye komai kuma ya ishe ni shikenan fa yata'ahadu ma Allah sai doki alƙawli tare da Allah annahu idza wasala ila babil janna cewa shi in dai ya samu yaje yaje dai bakin kowa da janna ya kifi zalika wannan ya ishe shi wa ba ma azami al-uruji wal mawasiqi sai ya bada abin da ya bada na daga alƙawarin da ƙarin alƙawulluka dai da kullu alƙawulluka fa yaqulu rabbu tabaraka ta'ala sai Allah tabaraka ta'ala ya ce qarribu min aljanna ku kusantar da shi da aljanna falamma kana bi babil janna in ya kasance a kowa aljanna wa nazara ila ma fil jannati min na'imi wal hur al sai in ya duba abin da ke cikin aljanna na daga ni'ima da kuma ƴan matan aljanna makasa maliyan sai ya zauna tsawon zamani wa qala sai ce ya rabbi ya ubangiji an difilni aljannata ka shigar da ni aljanna wani salimin ha shay'un amma ka shiga da nima ban da komai a cikin ta kawai in dai shiga ina ina ciki fa yadkhulu aljanna sai Allah ya shiga da shi aljanna wa yamkusu zamana sai zamana a cikin ta wani zamani fa yaqulu sai ta ya rabbi atini min na'imin janna ya Allah ka bani nima daga cikin nima aljannan nan fa yuqalu lahu sai a ce mai alam tu'til uhud wal mawasiq annaka la tatlub ghayra ma a'tawta shin ba ka bada alƙawalla ba da kullun alƙawalla da cewa kai baka nemi wani abu babancin abinda aka baka sai kullu ya rabbi sai ya ubangiji la akunu aqalla ibadika minka hazar kan in kasance mafi karancin bayan ka rabo mana kan karancin samun rabo a cikin bayan ka mana ya kula tabaraka ta'ala sai Allah tabaraka ta'ala ce tamanni to ka gu kai guri ka faɗa abin da kake so yurdika yurdika idza atatuka qadar dunya ashara marrati fil janna ya yarda maka ka yarda in an na baka kwatankwacin duniya so goma a cikin aljanna kala ya rabi a tattajiri kace ya ubangiji kuma izgili za a muni fa inda zalika da hika rasul sallam a wannan ne lokacin manzo Allah sallam sai ya dariya kala sai ce la a a ana qadirun ala kulli shay ni mai iko ne a bisa dukan komi a tai tuka kadara duniya ashar marrati na baka gwargwadon kwatankwacin duniya so goma haza aqallu ahli jannati dawlatan wannan shine mafi karancin samun daula a cikin aljanna shine mafi karancin daula a cikin aljanna wanda zai samu duniya kwatankwacin duniya su goma wa man shirki billahi faqad iftara isman aziman duk wanda ya hada bautan Allah da wani da wani abu faqad iftara isman aziman hakika wannan ya kirkiri zunubi zambar zunubi aziman mai girma alam tara ila allazina yuzakkuna anfusahum ألم تر إلى الذين يزكوا أنفسهم ألم تر إلى الذين يزكوا أنفسهم يزكون يزكون ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم شن ba ka duba zuwa waɗanda suke tsarkake kawunansu wa humul yahudu sune yahudawa hadhihi al-aya nazalat fi huyay ibn akhbab wa ka'b ibn ashraf wannan aya ta sauka akan yahudawa guda biyu da huyay dan akhbab da kuma ka'b dan ashraf yamda hani nafsaihima suke yaban kawunansu bi qawli ma nanu abna'ullahi wa ibau da fadarsu da suke cewa su ce suke wai mu ƴaƴan Allah ne mu masoyansa ne balillahu yazaki man yasha bari dai Allah shine mai tsarkake wanda ya so yutahiru man yasha'u bil iman yana tsarkake wanda ya so da imani wala yuzlamuna ba a la yun la yuzlamuna ma la yunqasuna min amali ba a tauye komi daga cikin ayyukan su fatilan daidai da abin da ake cewa fatil qadar qadar fitlatin nawat gargwadan dan zaren nan wanda yake a jikin dan dabino unzur
انظر كيف كيف يفترون على الله الكذب وكفي به اثما مبينا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفي به اثما مبينا انظر كيف دوبا متعجبا كان mai mamaki كيف يفترون على الله الكذب sai yaya suke kirawa Allah ƙarya bizalika da wannan wa kafa billahi wa kafa wa kafa bi isman mubina wannan ya isa ismun zunubi mubinan bayyinan bayyananne alamtar
ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون ويقولون للذين كفروا هؤلاء اهدي من الذين آمنوا سبيلا
هؤلاء يهدون من الذين آمنوا بالله نعم ألم تركم نعم ألم تر الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء يهدون من الذين آمنوا سبيلا ألم تر الذين أوتوا نصيبا من الكتاب shin baka baka baka duba zuwa waɗanda aka ba su wani rabo daga littafi yu'minuna bil jibti suna ba da gaskiya suna ba da gaskiya wadda gumaka jibti wa tsaguti da tsaguti nazarat wannan ma ayata ta buka cikin ka'ab ibn ashraf wa huyay ibn ashraf a cikin ka'ab dan ashraf da kuma huyay dan ashraf hum ru'asa ul sune sune jagororin sune shugabannin yahudawa lamma atan nabi sallallahu alaihi wasallam ila ila madina yayin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yazo a garin madina al-munawwara mai haske abin haskakawa ahadun rasul sallallahu alaihi wasallam sun yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam alƙawali annahum la yuharibunahu wa la yuharibuhu cewa su ba za su yake shi ba kuma shi ma kar ya yake su wa idza wajadu qadiyatan tahtaju lil musa'ada in suka samu wata wata qadiya wani abu wanda ya taji lil musa'ada wanda qadiyan nan tana buƙatan taimakekeniya yusa'iduhum al muslimuna wa hum yusa'idun al muslimina to musulmi za su iya taimakan su kuma su ma za su iya taimakan musulmi taddiyati wa nahwa tamkar diya da abin da ya kama da wannan falan ma ja a yau mu badar da lokacin ranar badar da ta zo wanda sanar musulmuna musulmi suka ci nasara kalu sai suka ce haza huwa nabiyyu allazi zukira fi tawra wannan shine annabin da aka ambata a cikin at-taura wa akkadu ahadahum sai suka karfawa alƙawarin su ma'ar rasul sallallahu alaihi wasallam tare da manzo Allah tsaya da mutane Allah tabbata gare shi wala ma ja yawm uhud da ran uhud ta zo fil qabili shekara mai zuwa shakau sai suka yi koke kalu suka ce hadha allazi waqa'a fil muslimina wannan abin da ya abu cikin musulmi lam nadri ba mu sani ba hal hadha huwa nabiyyu allazi ya'ti fi akhir zaman amla wannan shine annabin da zai zo karshen zamani ko ko a fa rakiba jama'atun minhum ila ila makkah sai wasu jama'a daga cikin yahudan nan suka hau ababen hawa zuwa maka wa qalu li abi sufyan suka ce ma abu sufyan la ta'ahadu ma'aka ni doki ni alƙawali tare da kai ala qitali muhammadin sallallahu alaihi wasallam hausa wai ya ya kan annabi muhammadu ya da mutane sabata gare shi qalahum sai abu sufyan ya ce musu la amanukum ba zan amince muku ba la'annakum ahlul kitabi huwa sahibul kitabi domin ku mazawa littafi kuke shi ma ma abucin littafi ne huwa aqrabu ilaykum minna shi ne mafi kusa da zuwa gare ku daga mu ƙalu sai suka ce la a a ba haka abin yake ba wa da a da ina shi ne mafi tsananin kiyayyen mu ma shi ne mafi tsananin kiyayyen makiyan mu wato shi ne makiyan mu na farko wani haribuhu ma'akum kuma mu za mu yaƙe shi ne tare da ku ƙala hu abu sufyan sai abu sufyan yace musu la aqbalu minkum illa an tasjudu lis sanam bazan karbi wannan ba daga gare ku sai in kun yi ma gunki sujada aljibtu wa dagutu da jibtu da dagutu fa sajadu liljibtu wa dagutu sai suka yi sujada ga jibitu da dagutu wa hum ulama wa su ko alhali ko malima ne hasadan lin nabi sallallahu alaihi saboda hasada ga annabi sallallahu alaihi wasallam musulmi da musulmi qala hum abu sufyan sai abu sufyan yace musu a a aridu alaikum dini wa aridu alaikum dina muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa antum ahli kitabin ulama tahkumuna bainana wa bain muhammadin sallallahu alaihi wasallam hal nahnu afdalu minhu dinan aw huwa afdalu minna dinan a wasu ya ce to zan bujiro muku da addini na in bujiro muku da addinin Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ku ko ma'abuta littafi ne malama ne ku ku yi hukunci tsakankanin mu tsakani na tsakanin mu da tsakanin Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shin mu ne muka yi addinin mu shi yayi ko ko addinin shi ne yayi zama addini nanu naskil haja mu ga abin da muke muna shayar da alhazai muna shayar da alhazai wa naqrid daifa muna ciyar da baki wa nafukul ani muna sunce duk wanda yake cikin wahala wa muhammadun qata rahima shi ko annabi muhammad sallam yana yanke wai suka ce ya yanke zumunci wa farakal harama ya ma bar harami wa ata bi dinin mukhalifin dinin aba'ina ya zo da wani addini wanda ya saba ma addinin uwayenmu qalu sai suka ce antum ahada sabila min muhammadin sallallahu alaihi wasallam su wannan yahudawan sai suka ce a ina ayyuku da mafi shirya da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dinin kuma hada min dinin Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa addinin ku shine mafi shiriwa da addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala ta'ala sai Allah madauki sarki yace alam ta allazina kutu nasiban shin baka duba ba zuwa wanda aka ba su wani wani rabo ne kitabi dan daga littafi yuminuna bi jibti wa taguti suna ba da gaskiya da jibti da taguti sanamai ne na quraishi wannan jibti da taguti wa su gumaka ne na quraishawa ulama'u ga sun malama ne saru ya hasuduna ya sujuduna bi sanami sun zamo yanzu suna sujada ga gumki hasadan dan saboda hasada wa hubban lidunya kuma dan san duniya fakat kawai wa yaquluna lil ladzina kafaru suna cewa waɗanda suka kafirta kafirai Abu Sufyan wa asabu Abu Sufyan da abokanin shi ha ula ya dami allazina amanu sabila wa'ancan awana antum ku ku kafiran nan a hada ku ne mafi shiriwa min min allazina amanu daga wanda suka bada gaskiya sabilan tafarki ku ne kuka kama ku ne kuka kai shiriwa ba su kan tafarki mare da shi antum dinu kuma ahada min dinin dinin musulmina ku addinin ku shine mafi shiriwa daga addinin musulmai ulaika allazina anahumullah أولئك الذين لعنهم الله ومن يلع ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أولئك ودنتانك الذين لعنهم الله سنة وأن الله يسين يمس يلعن تسو ومن يلعن الله دون أن الله يلعن تشي فلن تجد له نصيرا تو بذاك سامون متى مكيبا mani an mai hana shi min azabillahi daga azabar Allah am lahum nasibun min al-mulk am lahum nasibun min al-mulk fa idhan la yutuna an-nas naqira am lahum nasibun min al-mulk fa idhan la yutuna an-nas naqira am lahum nasibun min al-mulk ko ko suna da wani kaso ne daga cikin mulki bal bal dai laysa lahum shay'un min al-mulk ba su da komi ba su da komi daga cikin sha'anin mulki al-yahudu su yahuda la yajiduna al-mulka ba za su yi taɓa samun mulki ba da hasadin saboda hasada su fa izan kenan layi utunan nasu na kira wai suna da wani mulki ne balantana ba su hana mutane da wani abu shai an tafiyan wani abin da ba komi ba kadarar na karati fi fi zahari na wati wanda shi na tsiri gwargwadon wani ɗan ɗashe ne da ke kamar wata huda ce akan ƙwallon dabino lifarɗi bukuli ba sa iya su ba mutane komi saboda zirhin rowarsu jama'u bainal hasadi wal bukhli su sun tara tsakanin hasada da rowa na'am am yasudun nas am yasudun nas ala ma atihum Allah min fadlihi faqad atayna ala ibrahim alkitaba wal hikmata wa atainahum mulkan azima am yasudun nas ala ma atihum Allah min fadlihi faqad atayna ala ibrahim alkitaba wal hikmata wa atainahum mulkan azima am yasudun nas bal bari dai ya su dunan nasa suna yi wa mutane hasada ne ana yin annabi annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya da mutane sabata gari shi suke ma hasada alama ta hum Allah min fadli afsa abinda Allah ya ba su ne daga falalarsa hasadul mustafa sallallahu alaihi wasallam thumma annabi sallallahu alaihi wasallam mustafa abun zabi hasada wal muslimina da muslimi min fadlillahi allazi huwa nubuwa daga fara Allah farala Allah wanda shine annabta wa kasratun nisa'i da yawan mataki wa yaqulu suna cewa law kana nabiyan lashtagala anin nisa'i da dai ya kasance annabi ne ai da ya shagaltu da barin mata wa kar atina ali ibrahim alkitaba ai mun baiwa alayan annabi ibrahim jaddu wanda shine kakan shi ka musa wa dauda tamkar annabi musa da annabi dauda suleiman da annabi suleiman alkitaba littafi mun basu mun bashi littafi wani hikimata da hikima ita ce annabuwata annabci wa atainahu mulkan azima kuma mun basu mulki mai girma Allah tabaraka taala manna ala ali ibrahima ka musa wa dauda suleiman Allah ya tabaraka taala yayi kyauta absa ala annabi ibrahim tamkar annabi musa da annabi dauda da annabi suleiman musa kana malika malika misra wa sham ba da hiraki fir'auna kana malika ko kana malaka dai za a iya ɗauka wannan huskokin guda biyu ya kasance annabi Musa shine sarkin Misra da Sham bayan halaka Fir'auna ko ko ya mallaki Misra da Sham bayan halaka Fir'auna wa kana nabiyan kuma ya kasance annabi ne shi ya hada guda biyu ko wa Dauda haka annabi Dauda kana malikan ya kasance wato sarki ne nabiyan kuma annabi wa Sulaiman kana malikan malakad dunya kullum wa nabiyan haka annabi Sulaiman ya kasance sarki ne ya mallaki duniya baki ɗayanta kuma ya kasance annabi ne allazi a'ata hadha ma kana lahu an yu'tiya muhammadin sallallahu alaihi wasallam nubuwata wa ma inda min nisa wanda ya ba yayi kyauta irin wannan to me zai hana shi ya baiwa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam annabci kuma da abin da ke gare shi na daga mataki wa atainahu mulkan azima su ga su mun ba su mulki wanda ke mai girma fa kan li dauda tis'un wa tis'una imra'a annabi dawuda ya kansa yana da mata 99 ɗari ba ɗaya wani suleiman alfu shi ko annabi suleiman ya kansa yana da mata dubu ma baina horatin wasariya tsakanin wadda take yace da kuma sadaka fi shari'ati musa at-tazwij bila bila adadi a cikin shari'a annabi musa ma shi arme babu iyaka ne ba iyakance mataki bale haza tazawwaja dawud da tisa mata saboda haka ne annabi dawud ya armi mace 99 imra'atan akmala hamiyatan karshe ma ya cika su suka zama 100 wa sulaiman kala shi ko annabi sulaiman ya ce wallahi la atufanna laylata ala mi'ati imra'atin kullu wahidatin min minhunna tahmilu wa ta'ti bi farisin yujari bi sabilillah wani dare guda ce wallahi zan zagaya wannan daren daya zan zagaya mace ɗari kowace ce sai ta ɗauki ciki ta zo ta aihi mahayin doki wanda zai zo ya yi jihadi don ɗaukar kalmar Allah wanda sai an yi koya insha Allah sai man ce bai ce Allah ya so ba fa tsafa bihinna ya zagaya su ko kullum baki ɗayansu walam ta hamil illa wahidatu ba wanda su ɗauki ciki sai guda ɗaya ita ma ja'atu bi shikkin insani sai ta zo da rabin mutum wa Suleiman shi annabi Suleiman kana inda alfun mar'atin ya kasance yana da mace mace da dubu salasatun hara'iru wa sawami'a juwar ɗari uku ɗaya ne ba bayi ba ɗari bakwai kuma daga cikin ku yankin wa rasul sallallahu alaihi wasallam shi kuma zalla tsara mutane ta bata gare shi mata na inda illa ida ashira bai kasance tare tare da shi ba sai mace goma sha ɗaya kawai ya hasuduna hu suna yi masa hasara ala haza afsa wannan wal anbiya wa qablahu indahum hadha al adad alhali ko annaba da suka zo gabanin shi suna da wannan adadin mai yawa walam yamna min nubuwati min nubuwati wannan adadin na yawan mata bai hana su annabcin su ba haza hasar da yahud wannan hasara ce ta yahudawa jama'u bainal bukhli wal hasad sun tara sun hada tsakanin rowa da hasada ga rowa ciya ga hasada wal bukhlu ita ko rowa an tamna an tamna malaka an ga yarka shine ka ana wanin ka dukiyarka wal hasadu shi ko hasada an tamna hu min fadlillahi tabaraka taala kai neman ka hana wani daga faralar Allah tabaraka taala ba duke ka bace ba al bakhil yamna'u fadlahu shi bakhili ne marwaci yana hana faralarsa ce min an gairi daga waninsa wa amma al hasid amma shi mai hasara fa huwa yuhibbu an yamna fadlillahi shi so yake ya hana faralar Allah tabaraka taala an abi an abdihi daga barin bawansa فمنعهم الله من الملك سي الله يهنا musu mulki ma laisa lahum nasibun min al-mulki li hasadi ba su da wani nasibi ba su da wani kaso wani rabo daga cikin mulki saboda tsaba hasada su hada haza saboda wannan ne kalu aka malama suke cewa al-hasudu la yasudu shi mai hasada ba ta yanda za a yi ya jagorancin mutane al-hasudu la yasudu mai hasada baya jagoranci lima saboda ne li'anna jubilan insanu ala karahiyati tarbiya shi mutum an dabi an tadda shi afsa kin ya zama mai biya kawai mutum bai so kawai zuga shi yana biya al insanu la yuti'u ila yuti'u insanan illa li mujibin yurajihu an yakuna tabi'an lahu mutum ba ta yi wayar ya zama yana bin wani mutum dan uwansa sai da wani abin da ke wajabtawa wanda ke rinja yadda kasancewa shi mabiyi ne ga wannan mutum in ma rizqun ko ko arziki ne dai ya tihi min indi da yake zuwa daga gare shi au fadalin ko wata fadala ne bai za kana Allah tabaraka ta'ala in Allah tabaraka ta'ala ya kasance allazi huwa bari'ul bariyati wanda yake shi ne makagin halitta ajra fadalahu ala khalqihi ya guda ya gudanar da fararsa absa halittarsa wasta hatta minhum ibadata da wannan ya cancanci bauta daga wurin su fal hasir allazi yuridu qada hadha al fadl mai hasara wanda ke so ya yanke wannan faralin yuridu azra Allah tabaraka ta'ala wanda yana so ya kayawe wato ya sanya Allah ya zama ya kaurace kenan tabaraka ta'ala daga ma amma bar ma amma bar bautawa Allah kenan tabaraka ta'ala wai ana so a ce Allah tabaraka ta'ala tunda haka yi dan adam shi dan adam sai in ka tantance bi ke bi ke binka to Allah sai yayi faralarsa ga dan adam faralar da dole dan adam a wato Allah ya cancanci dan abu ɗaya ya bauta mashi to kai yanzu mai hasara shi kake so ka janyo wannan farallai kenan kana so mutum ya koma gon bai kai bauta ma Allah kenan ko ya bar ganin wannan farallai ta Allah kai ya samu wannan farallai wannan ta Allah wanda za ta sa mai ya bi Allah ya Allah bashara domin su mutane idza ta yaqanu Allah laysa lahum shay'un in suka samu suka kankance cewa ba su da wani abu ya tiyu min qibalillahi wanda zai rika zo musu daga wurin Allah la yarawna annahum yusinu to ba za su gani wa ba za su ganin cancanta wai su bi Allah ba walla tabaraka taala ata mulkan zahiran li unasi shi ko Allah tabaraka taala ya bayar da mulki na zahiri ga wasu mutane wa mulkan batinan li akharin ko ya li unasi har kuma ya bada wani mulki na batini ga wasu mutane wa jama'al mulkaini li unasi haka nan ya hada wannan mulkin guda biyu na zahiri da batini ga wasu mutane al almulku zahiru shi mulki na zahiri man kana malikan ala duniya wanda ya kasance sarki ne a wani duniya wani yanki na duniya wal malikul batin shi ko mulki na batini malikul auliya ko ko mulkul auliya wal ulama batinu mulki na waliyai da maluma wannan na batini wa man jama'a bainal amrayn malik malikan zahiran wa waliyan batinan aw nabiyan fahuwa jama'a bayan mulkain wanda ya tara tsakanin lamarran nan guda biyu wato sarki ne a zahiri kuma waliyi ne a baɗi ko ko annabi ne to huwa jama'a shi wannan shine wanda ya tara tsakanin wannan mulkin guda biyu miyal anbiya'i man huwa nabiyun malikun cikin annaba akwai wanda shi annabi ne kuma sarki ne wa miyal awliya'i man huwa waliyun malikun cikin waliyai ma akwai wanda shi waliyi ne kuma sarki ne wa minhum man huwa waliyun faqat cikin su akwai wanda shi waliyi ne kawai ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم wannan farla Allah ce yana ba da ita ga wanda ya so Allah ma'abucin farla ne mai girma wa minu mana mana bihi wa minu man sadda an wa kafa bi jannama sayira mun karanta shi ko wa minu mana mana bihi daga cikin su akwai wanda ya ba da gaskiya da shi ma'ana bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da annabi Muhammad ya da wanda Allah tabbata gare shi wa minu man sadda anhu daga cikin su akwai wanda a arada anhu ya kauda kai daga barin shi falam yumin bai bada gaskiya ba wa gafa bi jahannama sa'ira wutar jahannama ta isa abun shiga a kuna a ciki wato ta isa dai wurin kuna na nan ne za a tashi nan da zai da kawai nan ne za a tashi wani lokaci lau karanta أمين مرامنا من يوم وتشين ثلاثة تشين الحمد لله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما ربنا صراط الحق والعادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله